sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidansa sahabbansa da duk waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa zuwa yanzu nan da kuma har zuwa ranar tashin alkiyama wannan kutuba cikatu ce ta kutuba na sati da ya gabata muna ta tattaunawa kan abubuwa masu warware azumi wanda a yau kuma za mu shiga wani nau'i na abubuwa masu warware azumi wanda suka shafi abubuwan zamani na harkar likitanci da malamai suka yi sabani shin suna warware azumi ko ba sa warware azumi na ɗaya mun ɗan tattauna shi a wancan tattaunawa shine jan jinin mutum mutum a jajininsa a lokacin da yake fama da malaria ko yake fama da typhoid ko kuma ana bukatar a karawa wani jini a ɗiba da yawa wanda za a jininka da za a ja jinin mutum da za a ja na typhoid ko na malaria wannan hukuncinsa hukuncin kamar ka haɗan ji ciwo ne jini ya zuba ittifakan baya warware azumi amma wanda ake kai ruwa rana a kansa shine wanda za a ɗibi kamar leda ɗaya ko leda biyu wanda za a je za a ƙara wani wannan malamai sun ce baya warware azumi shi ma domin ba za a bashi hukuncin ƙafo ba sai dai idan lokacin da aka ɗauka ka jikkata ka zama wujiga-wujiga ba za ka iya ko tashi ba ko kuma in ka tashi za ka yi layi to a nan lokacin sai a ce azuminka ya karye amma in aka ja maka jini leda biyu ka tashi lafiya kalau ka ce jikinka ma ya gada ƙarfi azuminka yana nan babu matsala wannan shine abin da Sheikh Ibn Bas da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansu gaba daya suka tafi akai allura da aka sani mun tattauna wancan satin saboda matsaloli na likitanci ne muka ware zalla to da haka ita ma ta sake shigowa yin allura ba ta warware azumi wannan shine abin da malamai suka tafi a kai duk da cewa jumhur na malamai suna ganin tana warwarewa amma wace irin allura alluran da suka ittifaki babu sabani wacce ake yi ta dubura wannan tana warwarewa wacce za a yi ta sabanin ba dubura ba fa jumhur suka ce tana warwarewa amma zahiriya da wasu daga cikin malikiya da kuma shine zabi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine zabi na Sheikh Ibn Baz shine zabi na Sheikh Uthaymeen cewa ba ta warware azumi wannan kuma shine abin da muka tattauna wancan satin ba ta warware azumi sai dai in allura ce da take dauke maka yunwa in aka yi wanda ba za ka ji yunwa ba wannan tana warware azumi magani da ake digawa a hanci ko a diga a ido jumhurin malamai sun tafi cewa idan aka sa a ido ko aka sa a hanci sai kuma ya tafi ya zo har wuya ka ji shi su suna gana kare azumi amma magana mafi inganci zaɓi na shekul islam bin taimiyya da shek uthaymin da kuma mujamma'ul fiqh al-islami sun ce wannan baya warware azumi matukar ba shiga wuyan yayi kuma ka tattara shi ka haɗe shi har ya tafi makoshinka ba saboda babu wani dalili ingantacce da ya nuna warwarewar azumi sanadiyar wani abu na gaba cikin abubuwa da aka yi sabani da su sun suna warwarewa ko basa warwarewa akwai algasirul kailawi abinda turawa suke ce masa kidney dialysis wanda ake ake abin nan janji a wanke a wanke a wanke koda a jajininta a fidda shi a saka wani jini daban wannan dialysis din da ake yi shin yana warware azumi ko baya warware wannan kaulan wahidan shi idan mutum yana azumi aka masa dialysis azuminsa ya warware saboda me yasa saboda ƙara wani jini ake a jikinka wani jini sabo yana shiga a lokacin da suke ƙara jini suna saka wani abu na chemicals wani abu na harkansu na asibiti wanda yake zama kamar matsayin abinci wannan shine abin da Ishaq ibn Baz ya fatawa akan sa bayan ya tambayi likitoci sun gaya masa yadda abin yake sannan allajnatu da'ima ta kasar Saudi Arabia sun tara likitoci sun gaya musu cewa lalle akwai dan wani abu da yake kashe yunwa a lokacin da za a yi wa mutum dialysis ya zama yana da karfin jiki don haka sai su masu kai fatawa cewa wannan yana warware azumi masu asma asma inhaler wanda ake aiki da wannan inhaler wanda za a bude baki a matsa iska ta shiga a cikin iskan da zai shiga akwai wani dan sinadarin da zai zai zai hana ka galabaita to shin wannan yana warware azumi ko baya yi suka ce baya warware azumi domin kawai kamar kamar gyatsa ce mai shiga mai fita to nan kuma gyatsa ce mai shiga sadaka ba iska ce ya za iska ce ta fito kuma in za ta fito za ta dan fito da dan warin abin da ke ciki to nan ma dan warin abin da suka sa ya kashe shine kawai zai shiga cikin cikinka ba abinci ba ba karfi zai kara ma ba komai ba zai kwantar da abin da yake damun ka ne suka ce wannan ba abinci bane sannan dan abin da yake shiga kammiya ce kankanwa kamar hukuncin ta hukuncin kura yadda ƙura za ta shiga cikinka a ce azuminka yana nan to haka shi ma asma inhaler baya warware azumi wannan shine abin da Sheikh Ibn Bas da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen suka rajjaha za ku ji muna yawan kawo sunan su saboda malamai ne na zamani wanda suka yi aiki akan mas'aloli na zamani wanda a fiqhul islami suna daga cikin na gaba gaba da suka bada gudunmawa a irin waɗannan mas'aloli dai akwai wasu ƙwayoyi al'adras ta hatar lisan lilaji a zamatin kalb akwai wasu ƙwayoyi da marar lafiya wanda suke fama da ciwon zuciya suke ɗaga harce za ka ɗaga harce sai ka sa in asa za a rufe baki ba tare da ana haɗe yawon ba zai narke da kansa zai narke ka ji babu shi ko kuma yawon yake absorbing abin da yake jiki don ya yi maka magani eh sublingual tablet na heart conditions ne shin wannan yana warware azumi ga marasa lafiyar zuciya da ya kama likita ya ce ɗauki ka ɗora saboda condition na jikinka wannan baya warwarewa inda ka cika sharaɗi guda biyu na farko baka haɗe ƙwayar ba na biyu yawon da ya taru ko yana da wani ɗanɗano baka tara shi ka haɗiye ba in baka yi wannan ba azuminka yana nan wannan shi ba majammu'ul fiqh islami haka ta bada fatawa baya warware azumi abu na gaba idan mutum ya shiga wani irin mawuyacin hali yana cikin hayyacinsa amma sai likitoci suka ce sai sun saka masa gas sai an saka masa irin irin irin irin oxygen din nan wannan oxygen din baya warware azumi jama'a shi ma kamar inhaler ne iska ce kawai za a saka tana da dan wani chemicals amma hukuncinsa kamar na kura da muka faɗa ba abinci bane baya kuma shiga cikin ciki wannan baya kare azumi shi ma mujamma'ul fiqhul islami shine abin da ta karrara cewa baya azumi aji azumi akwai nau'uka na allurai wanda mun riga mun tattauna akan sa idan alluran da za a yi maka non nutritive injections ne intramuscular ko kuma intravenous da sauransu duka wannan ba sa kare azumi shi ma matakar ba hukuncin abinci suke da shi ba amma abin nan nutritive intravenous injections wanda ko a yi maka ta jijiya ko a yi ta baya in dai wanda yana da hukuncin abinci ne wanda ya karya azumi kamar da muka fada a baya sai abubuwa na zamanin likitanci da ake ta sabani a kansu shine idan mutum a gabansa gaban mutum ko gaban nan mace ko gaban namiji ta kama akwai abin da za a saka na liquid ko na wani mai saboda wani uzuri na rashin lafiya yawwa ko ointment ko kuma wani any type of liquid da za a saka a cikin gaban mutum wannan malamai suka ce baya warware azumi haka jumhurin malamai suka tafi a kansa saboda ba guri ne na cin abinci ba sai kuma alƙatra wal minzal wa ghasalul masana wa nahwiha shi ne abin nan irin katata din nan ko kuma abin nan vaginal abin nan endoscopy akwai endoscopy da ake wa mata za a saka na'ura a cikin gabansu za ta haska ta ga infectious diseases da suke cikin abin nan bladder da yake cikin cikinta to duka waɗannan malamai sun tafi a kai baya karya baya warware azumi yauwa kamar katata na fitsari da za a saka ya je har abin da blada na mutum ta yadda zai bude shi ya ba wa fitsari iko ya fito da kuma endoscopy da blada irrigation da kuma duka similar procedures da za a yi ga wa marar lafiya wannan ba sa warware azumi har wanke wanke farji na mace wanda za a saka su maza suna saka abin nan suna saka wani waje karfe haka a sa a bude farjin mace a saka ruwa na wankin bladanta wannan duka baya warware baya warware azumi baya warware azumi vaginal drops ko kuma suppositories da kuma contrast dye for image abin nan wanda ake wanda ake daukan image na cikin farji wannan ba sa warware azumi sannan al-qataratul mahabaliyya vaginal drops shi ma wanda za a ce mace ta zira shi sai ta matsa sai cream din ya shiga cikin farjinta wannan baya warware saka haka kuma baya warware azumi haka kuma masu ciwon masu ciwon basu akwai abin da ake basu yana da dan baki haka za a ce da safe in ka tashi ka saka shi ka saka shi a cikin duburanka sai ka matsa ko ka yi shi da daddare ka yi da safe ta yadda in an zo bayan gida in an yi in an yi rashin sa'a bayan gidan bai sake ba tunda masu basu ai dole ka bayan ka bayan gidansu ana so ya zama marar kauri ne to in bai in bai sake ba to wannan abin yana taimakawa ba zai yi ta juma saboda rauni ba to wannan cream din baya warware azumi baya bata azumi to sai kuma wasu matsaloli na daban wanda suka shafi abubuwan da suke warware azumi abubuwan da ba sa warware azumi amma ba a so ka aikata su akwai abubuwan da aka haramta akwai kuma wasu abubuwa ba a haramta ba an kyamata ne karka aikata misali yanzu kuskuren baki da shakan hanci makaruhi ne mutum ya yi kurtuwan bakinsa ya kai tsanani sama-sama ake yi in ba azumi ba annabi ce ku tsananta a wajen kuskuren baki da shakan hanci annabi sallallahu alaihi wasallam in yana kuskuren baki sahabbai suka ce sai an ji yana yana oh oh kamar ruwan yana shiga wuyansa yana yana yana yana yana kware shi yana kwarewa to in yayi haka to wannan shine kuskuren baki ba inda zamu sa ruwa kai a bakin abin nan mu tofar ba a sai ya zo har makoshinka sannan sai ka dawo da shi ya ciro da datti nan kenan haka ake kuskuren baki ta annabi ce ku yi haka amma a azumi in ka kuskura kai haka kadan ya wuce azumin ka ya kare saboda haka makaruhi ne azumi kar kai haka shige shige na azumi ka kiyin bude baki wannan wannan wannan makaruhi ne ba a son haka sannan dandana abinci idan ba da bukata ba karka yi shi sai da bukata kamar wayanda suke fama da abin da matsala na baki na jin yawun bakin su yana yawan yana yawan yin yauki to wasu suna dan daukan kanamfari su tattauna su tattauna sai yawun bakin ya tsinke sai su kuskure su zubar to in uzuri ne ya sa bakin yawun bakin ya ya sake kana cikin damuwa to wannan zaka iya yi babu laifi amma ka yi taka tsantsan in ba uzuri bane haka kawai ka sa a bakinka ka tauna wannan ka aikata makaruhi azumin ka bai kare ba amma in in yawun da dandanon kanamfarin ya hadu da shi ya shiga cikin kanan kuma azumin ka ya warware idan mutum yana iya rike sha'awansa ba zai yi mazi ba ba zai yi komai ba wajen sumbantan iyalinka kai kana ga babu komai kawai ko kai babu komai a gare ka to ko babu komai a gare ka ma makaruhi ne karka yi domin azumi azumi ana nisantan har sha'awa har sha'awan jikinka ma ana so ka nisance ta to sai kuma abubuwan da babu laifi mai azumi ya aikata su misali janaba ta kama mutum mutum janaba ta kama shi bai samu yi wanka ba har sai da aka kira sallan asuba har lokacin sallan asuba ko mai al'ada jinin ta ya dauke da daddare bata yi wanka ba ta yi niyan azumi ta dauki niyan azumi amma bata yi wanka ba har sai da gari ya waye me nake nufi da gari ya waye ma'ana har alfijir ya fito bata yi wanka ba azumin ta yana nan matukar an yi niyya kafin fitowar alfijir haka mai janaba ya kusanci iyalinsa amma bai yi wanka ba ya kuma niyan azumi har gari ya waye bai yi wanka ba sai mutum ya wanka ya tafi sallan asuba azumin sa wannan babu laifi yin kuskuren baki da shakan hanci ba tare da ka wuce gona da iri ba haka kawai ka ji bakinka ka ci gaba da ka dan kuskure ruwa ka dan sa ka kuskure ka zubar sama sama wannan babu laifi a cikin sa yin wanka mutum ya ce yanzu zafi yayi yawa ka yi wanka ko kuma kai yayi yawa dauko kankara ko wani abu makamancin haka dora a kai dan a dan rage wahala ko ka shiga AC ka zauna hmm kana duka babu laifi babu laifi a ciki shan magani da zai dan rage maka misali kana da jikinka yana da dan rauni jikinka yana da rauni to idan aka fara azumi karfe shida a karfe 5 da da minti 20 an fara azumi ko 6 da 20 awa daya 7 da 20 8 da 20 9 da 20 10 da 20 11 da 20 12 da 20 to daga 12 da 20 awa 7 kenan tayi wasu za ku samu suna galabaita to sai tambayi likita sai ka tambayi likita ka ce to kai likita ni fa azumin nan ga yadda nake fama bacci baya zuwa amma daga 12 daga 12 ne nake shan wahala ko karfe daya ko akwai wani magani da za a ban da rana in yi ta harkata ana yin azhar in kwanta bacci don kar azumin ya ban wahala na tashi da la'asar na yi sallar la'asar na sake komawa don in rage wannan babu laifi a ciki amma dai kasan ba yadda za a yi kuma a ce ladanka ya yi daidai da na wanda shi kuma bai sha kwaya ba kana dan kwaya kuma ka ce ka ce daidai kake da wanda ba dan kwaya ba amma azumin ka yayi babu laifi uzuri ne yasa ka tafi uzuri ne yasa ka shiga wannan na gaba dandanan abinci da muka ce makaruhi ne idan akwai bukatuwa babu laifi sannan saka turare da shinshina turare da wani abu mai wari da kake so ka gane yana da wari ko bai da wari kaje ka shinshina kamar kamar abin lalle din da mai sunansa gishirin lalle gishirin lalle dan ka bambance shi shin gishiri beza ne ko gishirin lalle ne kasan in kaji kamar yadda kasan fitsari ya shiga makogoron mutum to in dan uzurin bambance nan babu laifi turare mai kanshin da zaka ji shi har wuyanka kaje ka shinshina shi saboda uzuri ko dan ka rabe tsakanin turare da mai ko da wani abu makamancin haka wannan babu laifi a cikinta duk da cewa su malamai suna ga bakur idan ka ɗauki bakur wanda ƙanshinsa ya wuce gona da iri kuma da gangan kai kuma har ya shiga wuyanka wasu suna gani azumin ya karye yin aswaki da da wannan da da wannan abin mai sunansa da da mai yin aswaki da maklin ko da maklin makilin sunan kamfani ne ya sunan man baki ne kai eh toothpaste toothpaste kuma to an gane da man baki ko na kamfanin makilin ko na kamfanin waye sunansu eh ko na miswak wanda zaka matsa a jikin brush dinka to mai din ai yana da ɗanɗano ko to idan kana da aminci in kai brush ba zai shiga cikinka ba za ka yi iya wanke bakin ne ka tofar wannan babu laifi amma makaruhi ne a nisanci shi ya fi saka tozali ya halatta ko da kuma za ka yi kaki ka ga bakinsa sabanin malikiya ko suna can kai kaki ka ga bakinsa ya warware azumi bai warware ba a wajen galibin malamai babu matsala eye drop din nan da ake sawa in idon ka ya kamu da ciwo baya warware azumi ko mai mai dinsa ko mai digawa na ruwa baya warware azumi ko da ka ji dandanon sa mun tattauna a can baya haka na kunne baya warware azumi sannan yan uwa daga karshe a sani wannan azumin ya tafi ni na dauka kwana tara ne ma ashe kwana goma ne yau in kun ji a cikin kutuban za ku ji na ce ma baqiya illa 20 yawman to illa abin nan tisata ashar kenan ko yawwa to kaga saura kwana goma sha tara to akwai ayyuka da ba a makara ba har yanzu yaya yanayin niyyarka ka ƙara gyara niyyanka ta zama kusancin Allah ne a ciki sannan a kiyaye farillai samun sallah a jam'i samun sallah a jam'i cikin farillai akwai kyautata wa iyali kana da dama banda rage kudin cefane ba ana cewa mata suna rage kudin cefane ba to wallahi maza ma suna rage kudin cefane yawa gidanka cefanensa kai kanka ka sani in dai daidai za ka yi to shine ka ba su dubu biyar to sai ka zo sai ka ba su dubu hudu a cikin wannan watan ma sai ka yi zalunci matsiyaci a wannan wata din ka ba su dubu hudu to wallahi kana cikin wailul lil mutaffifin alladheena idza ktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu annahum ulaika annahum mab'uthuna kai yanzu ka bata dubu hudu kuma ka san biyar ne zai kai kana so kuma ta maka miya mai dadi kuma ka zo kai surutu to wannan wajibinka ne kyautatawa iyalai inda dama don Allah kar a rage idan babu adin mun yi hudubobi mun ja hankalinmu mun ce mu koya wa matanmu haƙuri da abin da aka samu a lokacin da babu na babba mu labari yanzu gidana har kanzo a tattara kanzo ina kanzo a tattara a tattara a tattara wata raha kawai in akwai matsala a cikin aljihu sai ga ɗauko kanzon nan a sashi da ƙarago a yanka albasa a ɗan zuba masa mai wallahi sai kaga yara suna ci da marmari to in ya zama na occasional ne wallahi marmarinsa za ka ji ana yi marmarinsa za a yi wata rama da haka kawai sai ka zance kai mukan wani da wani yana azumi kar a bahi an sha wuyan dafa mana ba a mana wannan kanzon sai a dan daka shi al'adar mu ce abubuwan mu ne na kakannin mu can baya amma duk mun bari ƴaƴanmu sun zama ƴaƴan bitinari eh mana ana gata mala yaro yayi matsala ka siya barminti ya samu matsala ka siya masa indomi ya samu matsala ka siya masa fish fash mene ake kiran fish fash da turanci ne kam fish fash irin abin nan da ake sa shi a inji ya kumbura shi kamar masara irin irin irin kananan sandwich din nan to duk ka ba wa yara irin wannan abubuwa din haka duk yaran mu duk cututtuka ne da su to ga abubuwanmu na gida garin kwakin nan da kake gani kana natural ne babu wani abu mara kyau a cikinsa eh amma yanzu duk yara ba su san shi ba ma ta gani to a kiyaye farillai sai yawaita karanta qur'ani a yawaita karanta qur'ani sannan kuma yawan sallar dare ga nan tarawihi ana yin ta limaman mu Allah ya saka musu da alkhairi tsayuwan nan da suke a hadu ayi sallar da su din akwai karfin jiki akwai jin dadin sallah din eh sannan yawan yin addu'a neman tuba kowa ya san kansa dukkanmu mun san kanmu babu wanda zai daga hannu yace wankekke ne a wajen ubangiji kullu kullu bani adam al-khata dukkan mu masu kuskure ne to wannan dama ce da zaka sake komawa zuwa ga Allah ka jaddada tubanka ka kusanci Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah ka yafe min Allah ka ji kaina kana cikin sujada kana tunano kurakuranka kana fadan su to wannan babban dama ce shayar da masu bude baki taimakon mabukata wannan duka manyan abubuwa ne sada zumunci tashi da kafarka gaje ka yi Allah ubangiji ya mana muwafaka Allah ya amsa mana ɗanmu da Allah ya masa rasuwa a cikin garin Madina Usama Malam Usama Ahmad Musa muna addu'a Allah ya gafarta masa ɗa ne ga amini na sosai da sosai balma hukuncinsa hukuncin ɗana ne domin mahaifinsa komai nasa na harkar universitinsa da zai tafi madina komai nasa haduna ya dawo da shi da ɗana biological ɗana ibn taimiyya komai da komai nasa ya dawo baya shawari da uban har maganan neman aurensa baya magana da uban duka komai da ni ake yi kai har abin da ya shafi ɗan abin arziki da suke samu abi me zan yi da na kuɗi na inda ɗan samu allowance ina me zan hada da shi wallahi ni na san 70% na duk shawarin da ni ake yi kai har course ɗin da zai karanta har in ya dawo dawo daga Najeriya me zai je ya yi a masters ɗinsa don ya zo ya amfani al'ummarsa duka da ni ake so kaga wannan ɗa kai tsaye zance ɗana ne dama ɗan ne amma saboda waɗannan priorities ɗin lalle ya zama kusan biological ɗa ne so muna isar da wannan taziyan Allah ya gafarta masa mahaifinsa Allah ya kara masa hakuri waɗanda ba su ji ba Sheikh Ahmad Musa limamin masallacin Cikaire shine ya hadu da wannan jarrabawa shi kuma yaro yayi sa'a ya rasu a garin Madina a cikin azumi alhazai sun cika Madina fal wajen mutum miliyan ɗaya da wani abu suka masa sallah aka binne shi a baqiul gharqadi gurin da akwai sahabbai ɗaruruwa a wajen sannan tsakanin gurin da aka binne shi da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai kai 1 kilomita ba ba wallahi ba zai kai ba har ƙarshen baki a zuwa kabarin annabi bai kai 1 kilomita ba to kuma na san ta farko farko ne za a binne shi saboda can ya cika an extension din ya dawo shi kan yayi sa'a insha Allah yayi sa'a abin da ya kai shi Madina neman ilimi a ilimin ma da na ce yayi shari'a yace abi qur'ani zan yi qur'ani yake a cikin garin Madina to wannan zabi ne Allah ya fi masa qumu ila salatikum wa sawsufakum yarhamukumullah